الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسكنوهن من من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنت إن كن أولات حبل فأنفقوا عليهن حتى يدان حملهن فإن أردان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى أسكنوهن ku ajiye mata da aka saka almuɗallaka to waɗanda aka saka ku ajiye su min haisu sakantum inda kuke zaune mana gidan da kake zaune matar da ka saka ka batta a gidan ita ma ta yi idda a wajen min wajidikum gwargwadon ikon ku ba a ce sai ka nemo mata gidan da ya fi ƙarfinka ba dama inda kake zauna bai fi karfinka ba da ya fi karfinka da baka zauna wajen ba to inda dai yake daidai da kai to in ma kaga baka da daki zaka iya kuma kana da hali zaka iya kawo mata wani daki kusa da kai sai ka kama mata daki sai ta yi iddanta min wujidikum almaratu idza dulligat mashayin aka sake ta tabqa fi sakaniha ta zauna inda take zaune ta abatta a wajen hatta tan qabiya iddatuha har iddanta ya kare wala tudbaruhunna kar ku shutar da su ko kuma kar ku shushi juna da su su kasu shushe ku kuma kar ku shushe su yawan shiri wannan in ka ganyi an yi shadda to ko darira ne ko darara kada a shutar da su ko kuma kada a shutu domin su eh mana dai kada shi miji ya shutu kada ita ma matar ta shutu ko tudariruhunna asalin kalmar ko kuma to dararuhunna litu dayyigo alaihinna don ku kuntata musu kar ku kuntata musu don ku kuntata musu almasakina guraren zama fayataina ilal kuruji balle su bukaci dole sai sun bar wajen akwai inda in ka ajiye ta to kai da kanka ka san nan ka dan adam ba zai yadda ya zauna wajen ba kaga ka kore ta kenan to shari'a ko ba ta so ka kore ta to saboda ka in ba za ka bata ɗakin ta inda za take har aka sake ta ba to ka saba mata waje dai inda dan adam zai iya zama ya rayu awin nafaqati fayaftadina minkum ko kuma a ku kuntata musu wajen abinci abinci abinda za ta shi to ka taimaka kana bata abinci gwargwadon iko kamar yadda da kake bata to in ka kuntata mata wajen abinci to nan kuma za ta nemi ta ce to yanzu ga kayayyaki na nan ka sai da su mana sai amin abin da zan ci kaga ka tafan shi kansa kenan tafan shi kanta to duka wannan shari'a ta hana wa in kunna ulati hamlin idan kuma suna da shiki kan mutum an saki mace kuma mata tana da shiki wacce aka saka din to fa an fi alaihinna za ku shiga ba da ciyar da su saboda shikin da suke dauke da shi nan kan mutum zai ta ciyar da ita ta yarda na hamlahunna har sai sun haifi shikuran nasu idan mace tana da ciki aka sake ta to wanda ya sake ta fa shine zai shiga da ciyar da ita har ta haihu fa in ardara lakum in bayan ta haihu din kuma sai ya kasance ita ce za ta shayar maka da da lokacin da take gidanka inda za ta shayar maka da da ba za ta tambaye ka komai ba amma yanzu da kun rabu in za ta shayar maka da ɗanka za ka biya fa in ardana lakum idan za su shayar muku auladakum ƴaƴanku minhunna wanda suka haifa din ita ta haife shi kuma yanzu za ta shayar da shi ai ai ubansa ne haƙƙin ubansa ne ya ciyar da yaron to saboda haka kai za ka ɗauki wannan ɗawainiyar sai ka biya ta fa'atu hunna ku ba su ujura hunna ladan da za ku ba su na shayarwa din alal irda'i akan shayarwa tunda ta shayar za ta shayar maka da ɗanka to ba haka kawai za ka batta shi kenan ta zauna ta yi ta shayar da yaro a ai da saboda kuna tare ne shi yasa in ta shayar maka ita ba za ta nemi wani abu ba kai ko ba za ka tunanin za ka bata wani abu ba amma yanzu yaron haƙƙinsa a kanka yake to saboda haka yanzu kai dole kai za ka nema mata ka bata abin shi ta shi saboda ɗanka ya samu abin da zai yi tsotsa wa ta miru bainakum wa bainahunna kuma ku shawarci juna tsakaninku da su din da ku da matan da aka saka din a haɗu a shawarci juna bi ma'arufin da abin da ya fi kyau yaya za a yi zan ba ki ke zan dinga biyan ki ki share min da yaro ko yaya kika gani a to kaza za ka biya ni a kaza har ku shirya in ba shirya ba za a ɗauki yaron fa kai shi gidan reno eh za a kai wata ta shayar da shi domin ba lallai bane ita uwar ta shayar da shi ba haƙinta bane bi jamilin ai ai shawara mai kyau fi haqqil auladi a cikin haƙin yara bi tawafuqi ala ajrin ma'lumin al irda'i ku yi daidaito akan ladan da za ku bata na shayarwa din sai ka shirya da ita nawa zan baki a kaza za ka bani a kaza zan baki a haka dai har ku shirya in kun shirya shi ke to ka sani kai kuma abinda ka ce za ka bayar nan ka dinga ba da shi wa in ga sartum idan kuma ba ku da hali ku iyayen yaron mana uban yaron ba shi da hali wanda zai ci gaba da shayar da ita ta da yaktun fil irda'i abin ya yi muku kunshi baka da abin da za ka bata gidan naka ma wani lokacin ba shi ka girki ba balle ga waccan kuma a gefe ita ma kuma tana bukata to famtana al'abu min al'ujrati uban da ya ga yana da yana da tsanani ya ce shi fa ba zai biya ba ta ce ita ko ba za ta shayar ba sai an biya ta wal ummu ita uwa kuma ta ce ni ko ba zan shayar ba min fi'lihi ba za ta shayar ba shine fi'lihi ba za ta aikata shayarwan ba ko ka biya ni in shayar maka da ɗanka in baka biya ba zan shayar ba shi kuma shi ba zai biya ba to ya za a yi Allah ya ce fasa turbi'u lahu ukhra a nemo wata mace ta shayar da yaron shikenan sai a nemo wata ai wata kai ka dole zaka biya ta wannan ne ba kana ganin kuna da alaka yasa ba za ka iya biyan ta ba to in wata ka kawo ta shayar maka da ɗanka za ta shayar maka da ɗanka kyauta sai ka biya fasa turbi'u lahu ukhra wata ta zo ta shayarwa uban ɗansa lahudin nan yana koma wa uban yawa a shayarwa uba ɗansa wata a nemo wata ta shayarwa da uba ɗansa shi kuma ya biya imra'atun ukura a samu wata mace wala tukrahu al-ummu ala irba'ihi ba za ko shari'a ko alƙali aka je ba za a tilasta uwar a ce sai ta shayar da yaron ba babu tilas ita dama ta haifa maka shi ta haifa ta haifa saboda haka yanzu kuma rike ɗanka a kanka yake kai kasan dabara da za ka yi ka rike ɗanka ya rayu liyon fi zo sa'atin liyon fi zo sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا
لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق ذو ساعة ما بوشن وداتا ya shiyar da alal mu'allaqati matar da aka saka ya shiyar da ita wal murdiati da kuma masu shayar masa da ƴaƴansa ya shiyar da su ya ba su abinda za su ci a wadace min sa'atihi daga wadatar da Allah ya bashi man kana kasiral mali wanda ya kasance mai yana da dukiya da yawa yunfiqu nafaqatan kamilatan ya shiyar shiyarwa shikakkiya ma'ana ya bata abinda za ta shi da ita da ɗanta su samu lafiya kuma a cikin daɗin rai wa man ƙudira alaihi rizquhu wanda kuma Allah dama ya ƙuntata arzikinsa ba shi da hali duyyiqa alaihi rizquhu aka kuntata masa arzikinsa ba bashi da yawa ba shi ma falyun fiq ya shiyar ya bada mimma atahu Allah cikin abin da Allah ya bashi shi sai ya ce to haka kin ga ba hali ne da ni- da ni ba maganan in dinga sai a miki koyi da indomi da waye waye da da, da kaza da me to wannan ba za ki samu ba amma abin da ake shi na al'ada to wannan kan koda yaushe zan yi kokari in sama miki to ita ga tunda ta san halinsa da ta san yadda yake dole ta hakura shine mimma atahu Allah la yukallifu ala qadrihi la yukallifu Allahu nafsan Allah baya dora wa rai illa ma ataha sai abinda Allah ya bata duk abinda Allah ya ce maka kai to yana duba kuma abinda kake da shi ba zai dora maka fiye da abinda eh, ya dora maka abinda baka da shi ba sai ya jalo Allahu bada usrin yusra Allah yana sanya sauki bayan tsanani in mutum ya shiga tsanani to ya maida lamarinsa zuwa ga Allah ya ta roƙon Allah inna Allah la yaftali abdahu li yasma sautahu Allah yana jarraban bawa saboda ya ji muryar bawa in Allah yana son mutum zai dinga jarraba sa lokaci zuwa lokaci in ya jarrabe ka yana so ka koma gare shi kar ka dinga cewa dama wani ya ce min sai na gani a wani dama ina gani yana min gani gani a wani na ji wasu maganganu suna fitowa ba ruwanka da wannan kawai ka koma wa Allah kai ta roƙon Allah shi ya baka a daɗi yanzu kwa shi zai dawo maka da shi to shine sai jaron lahu bangi zai sanya yusran sauki ba da usrin bayan tsanani in tsanani ya zo ba dawama yake yi ba eh lam- har harkar duniya duk abin da ya zo baya dawama wannan ya zo ne ya wuce wannan ma ya zo wa qad ja'alahu bil futuhi kuma Allah yayi wannan sauki da ya bude wa da yake zawari manzo Allah yake saukar da ayoyi to da lokacin da aka fara yaƙi aka fara yaƙe-yaƙe to daga nan sai Allah ya buɗe abubuwa suka yi ta zuwa sahabbai wanda suke da talakawa ba su da komai su ma kowa sai da ya samu ya wadata waka ayyin وكاين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا waka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكأين من قرية الله يشهد da yawa akwai garuruwa da yawa kasirin min alqura akwai garuruwa da yawa atat an amri rabbiha suka saba wa umarnin ubangijinta Allah ya ce su yi kaza suka ce ba za su yi ba suka ƙi afsad- suka saba yani ahaluha mutanen waɗannan garuruwa suka ƙi bin umarnin Allah abinda Allah ya ce musu yi sai suka ƙi an amri rabbiha suka saba wa umarnin ubangijinsu asawullah tabaraka wa ta'ala sun saba wa Allah wa rusulihi kuma sun saba wa umarnin manzannin Allah an amri rusulihi kenan sun saba wa umarnin manzannin Allah da Allah ya aiko zuwa gare su suka ce ba za su bi manzannin ba to fa hasabnaha hisaban shadidan Allah shi- ya ya ce sai nayi musu hisabi hisabi mai tsarani fil akhirati a lahira irin su duk wanda ya saba wa Allah ya je lahira ya ki bin an Allah ya ki bin annabin Allah to fa wannan iya je lahira zai gamu da wahala wa azabna hala shi na azabtar da su azaban azaba nukuran marar daɗi ubbiya bil madi lita bugi wuguhi an ce Allah ya ce yayi za a yi ne amma aka ce yayi saboda me yunazzalul mustaqbalul muhaqqaq manzilatul waqi duk abin da aka tabbatar zai zo in kace ya zo shikenan yayi eh duk abin da yayi tabbas ne zai faru in kace abu kaza ya faru ba- yayi daidai shi yasa da yake ah, tashin kiyama gaskiya ne sai Allah ya ce ata amrullahi fala tasajiluhu ai tashin kiyama ya zo to ka saboda mai tabbacin zai zo ne na'am azaban nukuran na fazakat فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فذاقت وجنن غروروا متانن غرورwan kenan sai suka dandani wabala amriha azaba ta lamarin da suka yi mana yin bin umarnin Allah sai suka sabawa uqubatahu azab sai suka haɗu kai da uqubatahu azabar Allah sai Allah ya azabtar da su saboda sun ibin Allah wa kana aqibatu amriha ƙarshen lamarin waɗannan mutanen waɗannan garuruwa da Allah ya faɗa sai ya zama khusran taɓewa ne asara ne khasaran sai suka zama haɗu da taɓewa wa halakan da halaka wasu aka halakar da su a duniya wasu kuma aka bar suka mutu suka je lahira suka shiga azaba adallahu أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أعد الله لهم عذابا شديدا الله يتعدى مسو عذابا ما يتنني الآهرة تكرير الوعيد بالتوكيد أنا ميميت عذابا سبودا أقرف فاتا كويتا فاتقوا الله كوموا منيك جزورا الله يا أولي الألباب يا ما أبوتا هنكلا أصحاب العقول ما أبوتا هنكلا كجزء ورن الذين آمنوا كوني وندكوك زم مؤمني دام مؤمني شيني ما هنكلي نات للمنادى كجزء ورن الله قد أنزل الله إليكم ذكرا to yadda Allah ya saukar wa waɗancan alƙariyun da suka gabata aka saukar musu da annabawa aka saukar musu da littattafai suka ɗibin annabawa suka ɗibin littattafai to ku muminai kuma an saukar muku da annabi an kawo muku annabi sannan an saukar muku da da littafi alqur'ani to ku ku ji tsoron Allah kar ku saba balle abin da ya samu waɗancan ya same ku qad anzalallahu ilaykum ilaykum zikran Allah ya saukar muku da ambato ma'ana karatu huwa alqur'anu shine alqur'ani to sai rasulan kuma ba
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الانهار ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا رسولا ذكرا إن قرآني نه رسولا كما أبين دينا سفشيشي دبني أكوي فيلي أرسل رسولا قد أنزل شي قرآني أنزل أكي شوا النبي كما أرسل قد أنزل الله إليكم ذكرا الله يسوكر مكو قرآني سي الله يشي رسولا to rasulan din ba badal daga qur'ani bane ba daga zikiran a rasulan kuma arsala rasulan Allah ya aiko manzo kuma babban manzo kuwa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama annabi Muhammadu kenan anzala zikiran Allah ya aiko da qur'ani wa arsala rasulan kuma ya aiko manzo yatlu alaikum ayatillahi wannan manzon da aka aiko yana karanta muku ayoyin Allah littafin da Allah ya saukar din mubayyanatin ababen bayyanawa ayoyin suna nan suna bayani filla filla duk kowane hukunci ba wanda suka bari Allah ya yi haka liyukhrijal ladzina amanu wa amilus salihati saboda Allah ya fidda mu'minai wanda suka yi imani suka aikata ayyuka masu kyau ba da maji'in zikri wa rasuli bayan wannan qur'ani ya zo wannan annabi ya zo suka yadda da shi suke ayyuka masu kyau Allah yana so ya fidda su ne mina zulumati daga duffai su bar kowane duhu menene duhu alkufri shine kafirci allazi kanu alaihi kafirin jin da aka samu mutane a kai shi ake so a raba su da shi ilan nuri su koma zuwa ga haske shine imani al-imani allazi kama bihim ba'da kufri imanin da yazo musu bayan da kafirci ne aka same su a kai wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah waya mal salihan ya aikata aiki nagari yudkhiluhu Allah zai shigar da shi ko kuma nudkhiluhu nan kuma an yi iltifatu min al min al ghaibati ila ila takallumi wato yu'min billahi wanda ya imani da Allah wa ya'mal salih ya kada aiki mai kyau sai Allah ya ce nudkhilu zan shigar da shi kaga an dawo da ana magana kaman wanda baya nan yanzu kuma an dawo wanda- wanda yake magana nurkilu ko yurkilu Allah zai shigar da shi jannatin aljannatai al'anharu gorami ta jiri suna gudana min tati ya karkashi waɗannan aljannatan khalidina fiha an kaddara musu za su dawoma a cikin waɗannan aljanna abadan har abada babu fita qad ahsana Allahu lahu rizqan Allah ya kyautata wa wannan mutumin da yayi imani Allah ya tanadar masa arziki daga wajensa huwa rizqul jannati shine arzikin aljanna allazi la yan la yanqadiu na'imuha ni'mar aljanna ba ta yankewa Allahu الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله بنجي النندي kamar wannan ya tambaya to a ina za mu samu wannan nima ta aljanna Allah ya ce wanda ya tare nimar aljanna shine Allah nan allazi khalaqa sab'a samawatin wanda ya halicci sammai guda bakwai inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji khalaqa samawati ya halicci sammai sab'an guda bakwai wa min al-ardi ƙasa ma ya halicci bakwai mislahunna su ba kamar sammai su ma guda bakwai ne yani sab'a ardina ƙasashe ƙasa guda bakwai Allah ya halitta kamar da ya halicci sammai guda bakwai aidan yatanazzalu al-amru bainahunna Allah yana saukar da wahayi tsakanin sama da ƙasa kullum mala'ika yana tahowa daga sama ya kawo wa annabin da yake ƙasa ya kawo masa sako shi kuma ya isarwa da mutane baina hunna tsakanin sama da ƙasa baina samawati wal ardi yanzu bihi jibrilu jibrilu yana sauka da sako daga Allah ya kawo wa annabin Allah wanda yake ƙasa min as-sama'i sabi'ati ila al-ardi sabi'ati daga ƙasa- sama ta bakwai Allah jibril zai dauki sako ya kaiwa halittun Allah har zuwa ƙasa ta bakwai ma ba wai wannan ƙasa kawai da muke takawa ba a duk ƙas- samman gaba ɗaya duk saƙon da za a gaya wa mala'iku jibrilu ne shi ne shugaban mala'iku shi yake ba gaya wa mala'iku ga saƙon Allah ga abin da Allah yake so a masa su mala'iku ba sa saba wa Allah ba abin da suke yi illa ibada to amma idan ana son ibada a canja ta jibrilu ne yake gaya musu Allah ya ce ibada kaza za mu yi to haka kuma jibril ne zai dauko sako ya kawo wa annabawa jibril ne yake dauko sako ya kai wa ƙasa ta biyu ta uku ta hudu har ƙasa ta bakwai eh ko ina dai shi yake kai sakon Allah shi dama Allah ya shi dai ya dinga kai sakonnin Allah Allah ya yi haka ne li ta'lamu saboda kusan a'lamakum zalikal khalqa Allah ya sanar da ku wannan halitta da ya halitta mai yawa mai girma watan zila kuma ya sanar da ku maganar saukarwa na mala'ika da kuma saukar da littattafai saboda kusan annallaha shi ubangiji qadirun mai shikakken iko ne ala kulli shay'in akan komai Allah yana da ikon yin komai yadda yayi sammai bai tambayi kowa ba yayi kasai bai tambayi kowa ba yayi duniya bai tambayi kowa ba yayi lahira bai tambayi kowa ba to saboda ka duk abin da ga dama haka yake wa annallaha shi ubangiji kada hada ilman ya kewaye sani bi kulli shay'in ya san duk abin da ake aikatawa shi yasa yanzu eh, surar ta zo ne da hukunce hukunce na shari'a idan mutum ya ɗauki hukunci yana aiki da shi ya sani Allah ya sani idan ya ki ɗaukan hukuncin ya yi biris da shi ya yi ko oho da shi shi duk abin da ya ga dama haka yake yi da gidansa ai gidansa ne ba wanda ya sani to Allah dai ya sani na'am
نعم سورة التحريم مدنية وهي اثنتا عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم سورة التحريم مدنية وهي 12 آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم wannan sura ana ce mata surar tahrim akwai kissa da take ciki shi yasa aka ambace ta haka za mu karanta kissar tana da ayoyi an saukar da ita a madina gaba daya tana da ayoyi guda goma sha biyu tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar kowace sura tana farawa da ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi lima tuharrimu ma halallahu laka me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta maka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda darajar sa wajen Allah in Allah zai masa kira baya kiransa da kira irin na wani kira yake masa na girmamawa ko da kuma za a gaya masa wani abu wanda kaza ya dace a yi to Allah sai ya kawo kalma ta sau- ta tausasawa ta soyayya tsakaninsu ta girmamawa saboda Allah ya nuna wa an- mutane annabin mai girma ne shi ma Allah yana girmama shi shi ya halice shi amma yana ba shi girma shi yasa ko da wani abu aka yi annabi ya yi sallallahu alaihi wasallama kuma ana sa shi masa ba haka ya kamata ka yi ba to sai Allah ya kawo wata kalma mai daɗi afallahu anka lima azinta lahum wayannan mutane kai musu izini su zauna ka su tafi yaƙi ya rasulullahi Allah fa ya yafe amma me yasa akai haka kaga kalmar ta tausasawa ta girmamawa sai an fara kawo maganar yafewa an yafe ko menene ma dai an yafe amma dai ya aka yi haka sallallahu alaihi wasallam lima tuharrimu ma halalla kaga nan kuma da yake za a yi magana ne akan abin da ya shafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gida tsakaninsa da matansa to shi yasa aka ce da annabi zai boye wani abu na qur'ani bai faɗe shi ba da ba zai faɗi farkon suran nan ba abin da ya shafi gidansa ne shi kawai da iyalansa amma tun da Allah ya- ya- ya faɗe shi ya saukar da shi al- annabi kuma sai da ya karanta wa kowa gashi duk mai karatun qur'ani yana karanta shi lima tuharrimu ma halallahu laka me yasa zaka haramta abin da Allah ya halatta maka sababun nuzuli hadhihi surati sababin saukar wannan sura anna rasul sallallahu alaihi wa sallama kana indahu jariyatun tusamma mariyatul qibdiya ko mariyatul qibdiya ahada biha al-muqawqis al-malik ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama فاتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه حتى ولدت ابراهيم sababin saukar wannan suna sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kuyanga sunanta Mariyatul Qibdiya a sarkin Misra ne ya aika masa da ita shine muqawqisu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aika takardu zuwa ga sarakuna da ya aika wa sarkin Misra sarkin Misra ya ce to bari shi kyautuka zai aika wa annabi sai ya aika masa da kyaututtuka daban-daban sun kai kaman goma sha hudu a ciki sai ya bada kuyanga ita ce wannan Mariyatul Qibdiya kuma sai ya bada hadda likita ya ce wannan likita ya je in annabi yana buƙatar a- a duba lafiyarsa likitan shi ya zauna kawai aikinsa ya dinga duba annabi to da ya kawo masa kyaututtuka ya karɓe su duka ya ce likita koma ba ma buƙatar ka ya ce ai mu mutane ne wanda ba ma shi sai mun jin yunwa in mun shi ba ma ƙoshi balle mu cutu likitan da ya dawo wajen sarki ya ce ka tura ni wajen likitan likitoti ya ce ba sa ci sai sun ji yunwa in sun ci ba sa ƙoshi yadda zai cutar da su ya fi kowa sanin likitanci to shi aka sallami likita sauran kayayyaki da aka kawo annabi ya karɓe su a ciki akwai matashi matashin kai a matajin gashi akwai kolli da sauransu dai to duka annabi ya karɓe su to da ya karɓi wannan kuyangar sai ya ajiye ta bai bai yanta ta ba sai ta zauna a matsayinta na kuyangarsa amma sai ya maida ta sadaka ma'ana dama in kana da kuyanga to ya halatta ya zama kana saduwa da ita in ta haihu to ta zama ummul waladi in ta zama in ta haihu ta zama ummul waladi to ran da mutu ya rasu to ta zama ja ta into to manzo Allah sallama sai ya rike ta har ta haihu ma ta haifi sayyidina Ibrahim dan manzo Allah Ibrahim ina ita ta haife shi sauran jajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su Khadija ce ta haife su shi kadai ne wanda uwarsa daban war rasulu sallallahu alaihi wasallam laysa lahu baitun khasun bihi a lokacin manzo Allah ba shi da daki nasa dakunan mata ne Am- shi bai gina nasa ɗaki ba lokacin bai da sarakarsa ɗakunan mata a cikinsu yake fahuwa fahim am, nam fahuwa fahimu ma'anar rasuli wa annahu rasulun faqat to shine sai aka fahimci ma'anan wannan rasulu annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi war rasulu la yabni baitan sai suka fahimci wa annabi ba zai gina ɗaki nasa ba azwajuhu tisu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tara ne kullu wahidatin minhunna laysa laha baitun kowace mace tana da ɗaki wa huwa sallallahu alaihi wasallama kullama atanna batun wahidatun minhunna intaqala ila baitiha annabi ya zama yana kewaye ɗakunan su shi yake zaga ɗakunan su ɗakunan su duk matar da yake wajenta shi zai tashi ya je ya same ta a ɗakinta ba zai shi ta zo ta same shi a ɗaki ba wa mariyatu ita ko mariya jariyatun koyan gashe ba aurenta aka yi balle a bata daki laysa laha baitun bata daki wa yawmu min al-ayyami wa tarana istazanat hafsatu rasul hafsatu kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tazura abaha nana hafsa ce sai na umaru ta nemi izini manzo Allah ya bata izini ta je ta ziyarci ubanta sai na umaru fa azana laha rasulu sallallahu alaihi wasallama annabi ya yi mata izini fa zabar ta tafi da ta tafi to kaga ɗakin ta ba kowa wada kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baitaha wada kalan ma hu mariyatun aljariyatu annabi ya shiga ɗakin ta ya kira ita mariya ku yangasa suka shiga ɗakin hafsa falan ma rajar hafsar da hafsar da dawo wara adhuma ta gansu ta ga annabi ga ku yangasa a ɗakin ta ngadaban ngadaban shadidan sai ta yi fici wa galat ta ce fi naubati fi baiti fi yaumi a ranar da ake ɗaki na kuma a ɗakin nawa kuma a wunin da a waje na ake kuma za a ɗauko wata a kawo min har ɗaki haza la aqbaluhu abada wannan ba zan karɓe shi ba abin da ta faɗa kenan rai ya bashi ne sara rasulul karim sallallahu alaihi wa sallama ya taziru laha manzo Allah yana ta bata uzuri yana ta bata hakuri yana bata baki fa yazadu gadabu ha ita kuma tana ƙara fishi hatta ƙara da har yace mata ayurdiki an uharrimaha kina so daga yanzu in haramta wannan yarinyar ta zama haramun a gare ni shikenan hankalinki zai kwanta qala na ta ce eh haramta ta in ka haramta ta shikenan hankalina ya kwanta qala sai ce haramta na haramta ta din wa ubashiruki ina miki albishir ma anni idza mitu yakunu abubakarin huwa khalifati wa bada abubakarin abuki ina miki albishir in na yi wafati in na koma ubangijina abubakar ne khalifa na bayan abubakar sai babanki umaru wa haza kullan la tukbiri bihi ahada amma kar ga kowa wannan wannan sirri ne karki faɗa wa kowa bayana ga halifa ga kuma halifa na biyu wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ya fita da ya fita ya zunnu anna al-amra intaha yana tunanin yanzu dai an gama magana ta kare falamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya fita tsara baba aisha ta ita hafsa sai ta zo ta kwankwasa wa aisha kofa wa qala la ta ce ubashshiruki anna rasula harrama jariyatahu mariyatal qibdiya wa akhbarani bi kaza wa kaza wa kaza ai annabi ya yayi mini albishir daga yau ya haramta wannan kuyanga mun huta da ita sannan kuma ya bani labarin cewa babanki ne halifarsa na farko babara ne halifarsa na biyu kaga duk sirrin da aka yi da ita ta je ta yada wa wani sai Allah ya saukar da wannan aya wa sababun sanin sababi na biyu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul asala manzo Allah yana son zuma sosai yana amfani da zuma wa kana inda zainab binti jahashin asalun matarsa zainab da ake ce mata zainab binti jahashin tana akwai zuma a dakin ta fa da kalar rasul sallallahu alaihi wasallam alaiha annabi ya je ya sami ta yace kina da zuma ba ni sai ta dauki zuma ta bashi sai ya sha fasagaru asalan sai ta shayar da shi zumar wajala sai ya shirabu asala hatta dala muksuhu fi baitiha zaman da yayi kafin ya sha zuban sai ya dade a dakin nata fangarar aisha wa hafsatu da aisha da hafsa sai kishi ya kama su wa qalat ihdahuma lin ihdahuma lin nisa'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amgadu shay'in indahu an yuqala lahu fiki fi kara'ihatun karihatun idza kharaja min shurbil asali يدنو مني لا محالة لا محالة فإذا دنا مني سوف أقول له في كراهية كريهة ويقول مني وإذا دنا من واحدة منكن فلتقل له مثل ما قلت فيحرم الأسل فنستريه من جلوسه في بيت زينب لشرب العسل shikenan sai uh, kishi ya kama su tsakanin Aisha da Hafsa sai su ɗaya su sai ta gaya wa ɗaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake i abinda annabi baya so ka ce masa yana wari kar ka ce masa ina jin wani warin abu yana tashi a jikinka abinda annabi ya tsana kenan manzo Allah ya fi kowa tsarki ya za a yi a dangana masa wari sai suka ce to idan ya fita daga shan zuma na san ko ya zo wajena ko ya zo wajenki in ya zo wajena to zan gaya masa cewa ina jin warin zuma a bakinka ke ma in ya zo wajenki ki faɗa masa idan muka yi haka zai haramta zumar gaba ɗaya in yi haramta ta mun huta da zuwan da yake ya zauna ɗakin zainabu don ya sha zuma shirinsu kenan fakarajar rasulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya fita wadana min Aisha ta yazo wajen Aisha fa kala tace ya rasulullahi fi karayatu kariyatu ya nake jin wari warin abu warin zuma nake je a bakin ka kala la yace a a wari kai kawai ta fara sai ce babu wari a tattare da ni ana sharibtu asalan faqat ni zuma na sha kala sai tace la Allah nahaluhu harasatil urfuda mai yiwa gudan zuman da suka je suka shawo zuman suka zo suka yi wannan zumar sun je sun sha wata bishiya mai wari shi yasa zumar take wari la'alla asaluka haza min shajaratin ra'ihatu wa karihatun mai yuwa zumar da kasha ta samo ne daga furen bishiyar da take da wari gudan zuma ya je ya canyo wannan furen ya zo ya yi wannan zumar zumar take furen wannan wannan warin wannan furen da wannan bishiyar ya biyo zumar ya sa zumar taka take wari kwata ba ta rasulu sallallahu alaihi wasallam anha manzo Allah sai ya nisance ta wada amin ukura ya je wajen wata kuma fa qala misal zalika ita ma ta faɗi haka wada namin ukura ya je wajen wata tunda su riga sun magantu ita ma ta faɗa masa haka falan ma raja ila baiti zainaba da ya dawo ɗakin zainaba qala law yashe mata asqika min al asali kala la tace in kawo maka zuma ne sai shi a ba zuma ne ya kawo ni ba haramtu alayya na haramta zuma ma sai Allah ya saukar da aya ce da mariya da zuma duk Allah bai haramta maka su ba karka haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan babban annabi lima tuharrimu don me zaka haramta ma ahalallahu laka abin da Allah ya halatta maka a mataka ku yangar ka diya ta kace ka haramta ta awil asala ko kuma kace ka haramta zuwa ayyuhuma tarum menene ya haramta a ciki ba abinda Allah ya haramta tabtan yi marzata azwajika don ka samu yaddan matanka kawai don su yadda da kai don su yadda kawai ka gaya musu magana mai daɗi kawai har ka zaka haramta wa kanka abu kar ka haramta ridahunna don kana son su yadda wallahu ghafurur rahim to abinda haramta wanda kai dai Allah mai gafara ne mai rahama ne wannan ya wuce tsakanin Allah da annabi babu sabo babu annabi ya saba wa Allah ko ya yi abin da Allah baya so babu wannan ya fi kowa sanin Allah shi ya gaya wa mutane ma Allah har su san Allah har annabawa ma shi ne shugabansu imamun nabi'ina khatimun nabi'ina imamun mursalina to shi ne wallahu ghafurur rahimun qad faradallahu lakum قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم wannan gadiya ta faru ne dalili saboda Allah yana so ya kawo wani hukunci hukunci ake so a kawo wa al'umma in ba ta wannan din ba kowane hukunci Allah yakan ɗora shi akan annabi saboda mutane su gaya za su yi idan abu ya same ka ya za ka samu mafita to iri waɗannan suna yan da yawa shi ya sa rafkanuwa a sallah annabi baya rafkanuwa shi da kansa yake la'ansa walakin una saliyus sannabi ba na mantuwa amma ana mantar da ni saboda ai koyi to in annabi bai manta ba bai yi sujadan kabli ba bai yi ba'ali ba to kai in rafkanuwa ta same ka ya za ka yi mutum ba zai sani ba to wannan din kuma idan ka rantse ka yi rantsuwa akan abu ya za ka yi kawarwa da rantsuwar shi yasa aka saukar da abin a gidan annabi sallallahu alaihi ya zama nan ne makarantar kowa ya dauki darasi a wajen in abu ya same ka wanda ba- ba- bai kamata ka yi ba ka yi shi me mafita to shine Allah ya kawo mafita Allah ya shigar fararallahu lakum Allah ya shar'anta muku tahillata aymanikum warware rantsen ku in ka rantsa akan abu to ka warware shi tahlilaha warware rantsuwa bil kaffarati kai kafara in ka rantsa kace ba zan yi abu kaza ba kaga kuma dole sai ya- ka yi shi alheri ne to kai kafara rantsuwa sai ka yi shi man halafa wanda ya rantse aw harrama shay'an ko ya haramta wani abu ala nafsihi ya haramta wa kansa yukaffir bi yadki raqabatin faqat ya yanta bawa in ya yanta bawa shikenan yayi kafara fa yabqa halalan wannan abin ya zama halala gare shi amma annabi sallallahu alaihi wa sallama fala kafarata alaihi manzo Allah ba ba zai kafara ba ai shi ba laifi yayi ba inda wani ne yayi to yayi laifi annabi kuma ba yayi laifi tsakaninsa da Allah fama kaffara kuma annabi bai yi kaffara ba fi hazil qadiyata duk waɗannan hukunce hukunce guda biyu Allah annabi bai yi kaffara ba bai yi kaffara mariya ba bai yi kaffara zuma ba li'annahu la kaffarata alaihi domin ba kaffara kansa al kaffaratu ma ran kaffara ma'ana ha takfiru zambi kankare zunubi ne annabi yana zunubi ne balle ya kankare shi ba ya yi wa huwa gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara Allah ya ce masa dama kaddara dama za ka yi zunubi na yafe wanda ka fara yi da wanda za ka yi a ƙarshe duk na yafe su wai ma a ƙaddare da zai yi to ba zai yi ba da ba zai yi ba kuma gafara ta huta fala kafara ta alaihi la yutasaw- la yutasawwaru hadha fi haqqihi mutum musulmi mumini ba zai taba suranta irin wannan yace akwai laifi tsakanin Allah da Annabi babu shi sallallahu alaihi wasallam wa qala muqatilun ko da yake muqatil ya fada wani malami ne yace innahu ataka ragabatan fi tahrimi mariyata ya annabi ya yanta hadda hakan da baya kafaran amma ya yanta wuya saboda ya koya wa mutane da ya haramta mariya din wa qala al-hasan amma hasan dan sayyidina ali yace inna lam yukafir sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai kafara ba kuma ka san dai hasan yafi kusa da annabi akan muqatil wa hadha huwa ar-rajih wannan ita ce magana wacce ta firin jaye lima tawarru ma halalla laka tatunga madrasa alfar da lakum tahin lisa imanikum wallahu maulakum Allah shine majibin shin lamarinku nasirukum shine mai taimakonka mai mai taimakonku shi Allah nan wa huwa shine alalimu masani duk abin da ake aikatawa ya sani alhakimu Allah shine goni a cikin aikinsa in ya aikata aikinsa baya kama da aikin kowa Eh, tabaraka wa ta'ala وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نباني العليم الخبير وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به قال من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير آه وإذ أسر النبي يا رسول الله كتنا يا عند دي كيد النبي يا عند النبي يقوي و يقوي حديثا مغنى إلى بعض أزواجه زواج وتأشكي ما تنسى ita ce hiya hafsatu ita ce hafsa din annaba ita annabi ya gaya wa ba yace mata ya haramta mariya sannan kuma ya gaya mata cewa ga halifofinsa to sai annabi ya ya gaya mata sirri ya ce ta boye ka ta faɗa wa kowa hadisan ko ta harimu mariya ta shine haramta ma- mariya wa qala laha yace mata la tufshi karki ga kowa falamma nabba'at bihi aishata da ta gaya wa nana aisha zannan minha Allah haraja ta ɗauka don ta gaya wa nana aisha kawai ka ai ba komai magana za ta tsaya a nan wa azharahu Allahu alaihi sai Allah ya gaya wa annabinsa kuma ga abinda suke fada kai ka gaya wa wannan to ta je ta gaya wa ƴar uwarta eh in su suna karba ne wannan ta gaya wa wannan shi annabi Allah ne yake gaya masa wa azharahu Allahu alaihi Allah ya tsinkayar da shi Allahu alaihi ya tsinkayar da shi magana da suka tattauna ai anna- al- annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsinkayar masa da magana su arrafa badahu sai ya gaya wa Hafsa wata a cikin magana yanzu ba mu yi magana kaza da ke ba kika je kika gaya wa wata shikenan amma bai gaya mata duka maganar ba ɗaya ya gaya mata arrafa badahu sai ya sanar da ita wata a cikin maganar shine li hafsata ya gaya wa hafsa wa arada an ba'adin wata ko bai gaya mata ba me yasa takarruman saboda ya girmama ta kar a ce ya tona mata asiri gaba daya da annabi sallallahu alaihi wasallam hafsata annabi ya kira ana ana hafsa yace mata alama bullaki la tubci sirra allazi akbartuki bihi abin da ya gaya mata ma bai ce mata ma ga abu kaza da kaza ki faɗa yanzu sirrin nan da na gaya miki ban ce ki boye shi ba فقالت تشي ما رأيت خيرا من عائشة قد تظن أن عائشة نمر- نمر به تشي أي ناقا بابو وش تفي الهيري تجي وانا اللاباري كمان عائشة شيء ثاني كما إنا زتم دون عائشة تاجبا كومي ita za ta karu da wannan labari falan ma na ba ha bihi da annabi ya gaya mata to ga shi ga abin da kika faɗa ta ga ya gaya wa ita hafsan kala sai take tambayar sa "Ah, ya rasulullah abin mamaki daga ni sai aisha fa ko aisha ce ta gaya maka tana so ta ɗora wa aisha ne sai ta ce man an ba aka haza wa ya gaya maka wannan labarin cewa na faɗa wa wani hiya tattahimu aisha ta tana tuhumar aisha ba ta sani ba ubangijin aisha ne ya faɗa Gala annabi ya ce mata ba wata Aisha da ta gaya min. Al'alimu masanin abin da kuka faɗa. Al-Kabiru mai bada labarin abin da ake faɗa. Shine Allahu Ubangijin nan na ba'ani shi ya bani labari. Shikenan Allah ne ya bada labari magana ta kare. Fa na shazar Hafsatu wa Aishatu to daga nan kuma Hafsa da Aisha sai halin mata sai suka yi kaman sun ƙaurashe wa zuwa wajen manzo Allah sallama. Shine sai suka daina zuwa wajensa sai Allah ya sake saukar da aya qala inna allaha tabaraka wa qala law tabaraka wa sai ubangiji ce to haka za mu yi da ku in ta tuba إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير in ta tuba ila allahi faqad sagar qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa maulah wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir Allah ya ce to ke Hafsa da Aisha in ta tuba ila Allah in kun tuba wa Allah abinda kuke wa annabinsa ko kun tuba dai ku sani kun yi laifi kam fagar sangar qulubu kuma zukatanku dai sun karkata sun tunda kun bata bata wa annabi zukatanku dai sun karkata ma'ana dai kun samu damuwa malar qulubu kuma zukatanku sun karkata ila tahrimi mariyata kun eh, zuwa ga haramta mariyan nan kun ji dadi Eh, sarra kuma zalika wannan ya faranta muku rai ma karatu nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ko annabi baya son ya haramta ta dai ko kun ji dadi to jin dadin nan laifi ne tsakanin ku da Allah saboda haka ku tuba ku tuba sai Allah ya yafe muku ah wa zalika zambu fi haqqikuma a matsayin ku na matan annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkaka ahlul baiti yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti ko da shirakum tadhira ku tsarkaku ne komin ƙanƙantan abu Allah ba zai yafe muku sai ya gaya muku shi saboda tsarkakanku to ku sani in kuka tuba shikenan kun huta wa inda zahara alaihi ko ta zahara in ta zahara ne ta ta zahara ne ta biyu ne sai aka aka mai da ɗaya zadi sai aka yi shadda a cikin zadi ya zama ta zahara in kuma ka karanta wa in ta zahara kamar da wata ra'a ta karanta ita ma shi din ma dai asalinsa ta ta zahara ne nan kuma an shafe ɗaya tar wa in ta zahara alaihi idan kuka nemi taimakon junanku akan annabi sallallahu alaihi wasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallama kuka ce za ku taimaki junanku saboda eh, ku kaurace masa ku rabu da shi to in kuka ce za ku yi haka Allah yana sanar da ku fa inna Allah ubangijin nan huwa maulahu shine majibincin al'amarin annabinsa ba ruwansa da ku shikenan ku ne za ku rasa ba annabi ba annabi ba abin da zai rasa inda za inda zaharar Aisha wa Hafsatu idan Aisha da Hafsa suka haɗu suka ce za su taimi- za su yi taimakekeniyan junan su ala nabi sallallahu alaihi wasallama akan annabi fallahu yansuru nabiyya sallallahu alaihi wasallama Allah ne mai taimakon annabi bayan Allah wa Jibrilu ga Jibrilu ma mai taimakon manzo Allah ne kazalika ya ati shi ma zai zo ya taimaki annabi duk akan ku wa salihul mu'minina muminai na gari ma za su taimaki annabi alai- eh, shine hatta abubakar wa umaru walida kuma har iyayen naku abubakar da umaru ba za su rabu da annabi ba don kun rabu da shi sai kuna ni fi janibin nabi in kuka kuka ja daga kuka koma gefe Na'am.
annabi yana gefe iyaye kuma wajen annabi za su koma ba wajen ku ba to wal mala'ikatu mala'iku jami'an duk inda mala'ikan Allah yake yana tare da annabi ba da zalika zahirun duk masu taimakon annabi ne ba da zalika bayan waɗanda aka lissafa bayan taimakon Allah taimakon jibrilu taimakon mutanen kirki hada abubakar da umaru to mala'iku sauran mala'iku ma gaba ɗaya suna ɓangaren annabi ma'ana in mutum ya saba wa annabi ya sani shi kaɗai ne da Allah da mala'iku da bayin Allah da mutanen kirki da annabawa da kowa suna tare da annabi shi kaɗai aka ture sai atil mala'ikatu aidan mala'iku ma za su zo fa ya'inuna nabiyya sallallahu alaihi wasallama su taimakawa annabi amrun nisa'i kabirun lamarin mata yana da girma hazal jeshul azimu duk da imra'ataini faqat duk yaƙin nan da aka yi magana sa mata biyu ne matansa biyu ne kawai ba dukan suka haɗu suka yi wannan ba aka zo a yanzu ake magana su su biyu ne suka yi abin da suka yi amma kaji yaƙin da Allah ya ɗauko ya ce shi ɗin zai yaƙe su jibrilu zai yaƙe su bayin Allah za su yaƙe su mala'ikun Allah duka za su yaƙe su sala ibn abbas umara radiyallahu anhu ma abdullahi ibn abbas ya tambayi sai na umar Allah ya kara masa musu yarda yace in tazahara alai fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da zalika zahirun man huma waɗanda Allah ya ce idan suka je za su taimaki juna akan annabi Allah zai taimake shi jibrilu zai taimake shi muminai managarta za su taimake shi mala'iku ma za su taimake suna bayansa su waye ne waɗannan da aka aka sa musu wannan wa- wannan yaƙin gaba ɗaya a kansu ƙala sai sai na umar ya ce hafsatu wa aishatu hafsa ce da aisha su ne Allah ya ce in suka ba suna ganin su suka fi daraja wajen annabi ba dukkan su yayan manya ne yawa ita aisha yar ma- sai na abubakar ce sai na abubakar kuma ya fi kowa wajen annabi kuma sai na umaru shi yake bi to ita kuma eh, hafsa jar sai na umaru to ku sani ko ku ne in kuka ce ba za ku yi da annabi ba annabi ba ruwansa shi annabi ai baffanunsa ma abu lahabin ba baffansa ba ne da ya kibinsa ina ina yake shi allah ya ture wuta kawai ya dauki annabin sai hada da bayin allah tadawalata ala nabi sallallahu alaihi wasallama sai na umar yace ai da nana Haf- da hafsa da nana hafsa da aisha sun yi sun tsawaita jayayya ne wajen annabi sallama wai tadda nuzu- nushuzuhuma har suka suka kaurace wa annabi suka ce ba za su ba za su zo inda yake ba hatta da laga nabi sallallahu alaihi wasallama hafsata dalilin da ya sa ma aka saki hafsa fa amara Allah bi muraja'atiha Allah kuma ya umar ya umarce ta bayan nana Aisha ta roƙa a dawo da ita Allah ya ce to annabi ya dawo da ita innaha sawwamatun qawwamatun wa min nisa'ika fil jannati Allah ya ce ita mai yawan azumi ce kuma mai yawan tsayuwar dare ce saboda haka kuma tana cikin matanka a aljanna kar ka rabu da ita sannan man- manzo Allah ya dawo da ita alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ina da kuɗi amma ba su kai nisabin zakka ba haka kuma amfanin gona ma kayan ajiya da na ajiye da kuma shanu da nake da shi ko dabbobi duka ba su kai kowannen su bai kai nisabin zakka ba to shin zan tara su gaba ɗaya in yi nisabin fitar musu ne ko kuma a'a ai kudi Mm, su abin su da abin da yake kawo su kasan shi shine eh ma'ana kasuwanci kashi biyu ne mm, akwai kasuwancin da ka kasa kayan za a zo a saya mm, da an saya ka je ka sayo wani shi ake ce masa idara mm, saye da sayarwa ma'ana eh, kaya baya zama a hannunka kuɗi baya zama a hannunka mm.
to in irin wannan kayan ne in lokacin zakka yayi sai ka zo ka duba wannan kayan in ka in ka lissafa kayan kuɗinsa da kuɗin da ka rike sun kai zakka sai ka cire zakka in ko ba su kai ba shikenan babu zakka Mm, Ka- kayan da ka saya ka ajiye kuma mm.
shi kuma ihtikar ake ce masa Mm, ka sayi buhuna ka ajiye sai wani lokaci ka sayar mm, to ka bari sai ran da ka sai da buhunan mm, in ka sai da su in sun kai zakka sai ka cire zakka a lokacin ake cire zakka sai an sai da kayan ake cire zakka mm.
kayan da zai shekara biyu yana ajiye ko shekara uku sau ɗaya ake masa zakka Mm.
shine ihtikar Mm.
to shanu kuma su ma suna da nisabin su in sun kai zakka a shirya musu zakka in ba su kai ba za a shirya ba a takaice dai wayannan ukun da ya lissafa da kayan da yake juyawa Na.
da kayan da ya ajiye Na.
da kuma shanu Na. Mm.
amma kayan da yake juyawa Na.
in a cikinsa ya ɗauki kuɗi Na.
ya je sai kayan ajiya Mm.
a to shi kaya ya zama ribar wannan Mm.
to kaga su kuɗin sun zama ɗaya Mm.
to nan ka kaga in lokacin zakka yayi Mm.
duk kaya ne Mm.
zai lissafi sai ya shirya zakka Mm.
to amma idan kayan kowanne ne dama a mahallinsa yake Mm.
to shikenan kowanne ne yana jiran ya isa zakka sannan a yi masa zakka Mm.
shanu kuma sai sun kai zakka sannan ake musu zakka
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na auri mace to sai ta zo da ya mace sai ɗana ya ce yana son wannan yar da ta zo da ita shin ya halatta su yi aure Kwarai da gaske ya halatta
na sai ya aure ta na eh ai ba ai ba su hada uba ba ba abinda suka hada na ba su hada uwa ba ba su hada uba ba Mm, saboda haka yar agora ce mm, kuma dan mai gida ya ce ya ganta yana son ta shikenan ya aure ta yayi daidai ba na wannan na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu yaushe ne ya kamata mai shiga itikafi ya shiga eh itikafi ko da yaushe ma mutum zai shiga a shekara Mm, amma an fi son sa a cikin watan azumi mm, sannan an fi son sa goman ƙarshe mm, kaga kamar gobe na yi 20 ne ko mm.
to kaga kamar gobe mutum zai iya shiga itikafin sa yayi kwana goma haka manzo Allah yake yi sun sallama yakan shiga idan wata yayi kwana 20 sai ya shiga itikafi ba zai fita ba sai ranar idi in ya fita ma kuma idi zai tafi sai ya je idi ya dawo gida to saboda haka in kaga za ka yi haka shikenan in mutum sai ya shiga 20 ga wata din amma itikafi daga dare ɗaya da wuni ɗaya ma ya wadatar Mm, idan ka shiga misali ka shiga kamar bayan shan ruwa ka, ka- ka kwana mm, washe gari kai ka fita dama shi dole sai da azumi mm.
ko ba cikin azumi ba sai kayi azumi to ka, ka tashi da azumin ka kawuni in ka sha ruwa shi kenan in kwana ɗaya dama ka ɗauka ya ƙare Mm.
sai ka fita in kwana uku kake so in kwana bakwai in sa in wata duk yanda kake so dai to amma goman ƙarshe ana yawan itikafi da shi Mm.
manzo da sallama yana yawan yin itikafi a goman ƙarshe Na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ake bin salazumomi da yawa saboda rashin lafiya to idan zai biya zai fara da waɗanda suka tsere mar ne ko kuma wanda ya halarto zai fara da shi in dai rashin lafiya ce ta hana shi yin lazumi na'am to in ya warke ba bi- ba zai biya waɗancan ɗin ba na'am sai ya jona kawai Mm, Eh, daga lokacin da ya warke daga nan zai jona lazumi mm, amma in ya warke din bai jona ba to wanda bai jona ba shine zai biya na'am bayan ya samu sauki na'am eh, dama rashin lafiya da mata masu haila da mata masu ah, haihuwa Mm, to ma'ana wanda suke tare da jini Mm.
duka an ba su in suna so ba sai dama ba za su ba sai sun yi lazumi da wazifa ba Na'am.
ko ba za su biya ba na'am na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ina kiwo ne a jeji sai na jasa ta same ni to zan yi taimama ne ko kuma zan bari sai na dawo gida in yi sallah a'a za ka yi alwala in akwai ruwa ka yi alwala ka yi sallah da wannan tufar in baka da wata eh, sallah bi najasatihi yana nan a cikin ahadari eh, in dai tufar ka ta najasta to kuma baka da wata tufa sai ita baka da ruwan da zaka wanke ta ko ko baka da tufa- tufar da zaka saka zamu ka wanke wannan din shikenan Mm.
sai ka yi ka yi alwalarka sai ka yi sallah da wannan tufa man najasiyar Mm.
kuma sallar ta yi in ka dawo sai ka shirya sai ka wanke a ƙarshe akwai wadda suke buƙatar shiga ɗariƙa sannan kuma akwai wadda ya aiko yana tambaya yaushe ne ya kamata a bar cin abinci ma'ana suhur kenan da kuma buɗe baki to suhur dai yanzu ya ja da baya yanzu biyar saura ne ma alfijir yake ketowa eh saura kaman kusan minti hudu ko biyar ma to kaga kenta saura kwata mutu ya daina cin abinci ya samu minti goma tsakaninsa da eh, ke- ketawan alfijir eh saura kwata da ya kamata mutu ya daina cin abinci yawa bude baki kuma ya kai dai da rabi aka samu shida da rabi Mm.
to an tabbatar rana ta fadi shikenan sai a Na'am, akwai masu bukatar addu'o'i kamar haka ko da aiko ya ce yaronsa ko yaronta yana shaye-shaye da dauke-dauke sannan kuma akwai wanda ya aiko ya ce yana so a taya shi da addu'a yaransa shirye to yake damun su sannan a ƙarshe akwai masu neman addu'a kan lafiya zaman lafiya ilimi kariya wadata da sauransu to Allah ya biya duka bukatun amin gobe za mu fara jawhara insha Allah alhamdulillah in Allah ya yarda kuma goben ne dai daren lailatul qadri kuma alhamdulillah wanda ya Allah ya bashi iko mm, yayi ibada irin ibada da yake so yayi ko ne masu dariƙa mm, to sai time din ba zai da ishe mu ba ko mm.
sai mu addu'a ko sai ku karbi dariƙar ku na to kai kana cikin masu karban dariƙa ka iya salatul fati sai waye kuma kai ma kai ma ka iya salatul fati shikenan to dariƙa tijaniya tana da sharuɗa mm, sharadin farko in mutum ya shiga ba zai fita ba mm, ibada ce tsakanin ka da Allah mm, na biyu ba a hada dariƙa tijaniya da wata dariƙa ita kadai za a rige mm, na uku ba a daga hannun Allah ba ne albarkacin wane sai wanda yake cikin dariƙa mm.
sai annabawa sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimta shine ma'anan ziyara ba wai ba za ka je wajen wani ba Mm, daga nan kuma sai kulawa da sallah mm, duk batijani dole sai dinga sallah a cikin jam'i shehu tijani sai in mutum baya zuwa sallar jam'i kar a bashi dariƙarsa mm, to dole a dinga kula da sallar jam'i inda ba laruri ba mm, sannan kuma in kana tare da iyayenka ka girmama su kai musu biyayya in baka tare da su kai musu addu'a mm.
ka riƙe abin da aka baka shine lazimi da wazifa da zikirin juma'a Mm.
wazifa a cikin jami'i ake yi zikirin juma'a ma a cikin jami'i ake yi Mm.
kun fahimta duk za ku iya ku yi niyya bismillahir rahmanir Amin.
rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin. Amin.
اللهم صل على سيدنا آمين.
فاتنا فاتنا آمين.
والهادي الى صراطك المستقيم وآله حق آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
الحمد لله